أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلام إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi masalahul hadith na al'allama sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala yau muna 26 ga watan sha'ban hijiran manzo Allah shidda ko ga watan sha'ban hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na da dubu da 444 wanda ya daidai da 26 ga watan biyu miladiya na da 2023 har yanzu muna cikin bangare na kutubu sitta ko al'ummahatu sitta idan ban mance ba mun ɗauki sunan ibn majaha mun kare shi za mu tashi kan musnad imam ahmad rahimahullahu ta'ala قال المؤلف رحمه الله تعالى المحدثون جعلوا المسانيد في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين malaman hadisi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare su sun sanya masanid littattafai wanda suke tsarin kan ambatan hadisin kowane sahabi a daban-daban can malam ya karantar da mu menene musnad shine tsari ne na malaman da suka wallaha wannan littafi na bangaren hadisi za su ambaci kowane hadisin kowane rawi in sun fara da hadisin shi basa shiga cikin wani rawi sai sun kare dukkan hadisan da ya rawaito to shine malam yace malaman hadisi sun sanya wannan masani da wannan littattafai a martaba ko daraja ta uku ba'da ba'da sahihaini bayan sahih bukhari da sahih muslim kenan sai masani da su zo wa sunan kuma da sunnoni a wannan jawami'i kenan wa min a'zamil masanid qadran wa akthariha naf'an musnad al-imam ahmad mafi girman littattafan masanid girma da yawa da mafi yawancin amfani shine musnadkin imam ahmad bin hanbal wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi faqad shahida lahu almuhaddithuna qadiman wa hadithan bi annahu ajma'a kutub as-sunnah malamai malaman hadisi da na da da na farko sun mai shaida akan shine mafi tattaro hadisai na kutubus sunna sunna hadisan da suke da magana suke da alaka da suna mazala sallallahu alaihi wasallam wa au'aha ita ta kasance shine yi kasancewa gamamman littafi ya hi kumsal hadisai na manzala sallallahu alaihi wasallam lima yahtaju ilaihi muslim fi dinihi wa dunya na abinda musulmi ke bukatuwa ya zuwa gare shi na al'amarin addinin shi da duniyar shi قال ابن كثير محمد بن كثير رحمه الله كتشوا صاحب التفسير لا يوازي مسند أحمد كتاب كتاب مسند مسند في كثرته وحسن سياقته yace babu wani littafi wanda zai daidai da daidai da littafin musnad na imam ahmad bangaren yawan shi da kyakkyawan koro hadisai da tsari وقال حنبل جمعنا أبي أنا حنبل يكي جمعنا أبي أبي أنا وصالح babana ya tattara mu da ni da salih da abdullah duka wannan ɗiyan imamu ahmad bin hanbal ne وقرأ علينا المسند يا كرن تامو موانا للتاهي ناش وما سمعه غي- غيرنا كما ب- كما بايم وانا بيجيش بكمين دي كرن تدموشي وقال هذا الكتاب جمعته من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسمائة وخمسين ألف وأن للتاهي نا تترو حدثي هي دا dubu saba'in dubu ɗari saba'in da dubu hamsin saba'un mi'ati alf dubu ɗari saba'in sannan kuma da dubu hamsin wa hamsin alf فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه يتي أبند مسلمي سكا samu saɓani daga cikin hadisu mazala sallallahu alaihi sallama to ku koma ya zuwa wannan littafi fa in wajattumuhu wai la falaysa bi hujja in kun samu wannan abin da aka samu saɓani cikin shi a wannan littafi nau to in kuma ba haka ba to ba, ba, ba hujja ba ne ba in ta kalamu nan magana magana shi ta kare lakin قال الذهبي إمام الذهبي رحمه الله يتي هذا القول منه على غالب الأمر wannan magana da ta zo daga imam ahmad ta an dora ta ne a bisa mafi yawancin al'amari wa illa falana a hadithun qawiyyatun fi sahihai muna da hadisai masu ƙarhi a cikin sahih bukhari da muslim wa sunan da sunan sunan tirmidhi da ibn majah da abu dawud da nasa'i wal ajza da guntattakin littattafai wanda juzu ajza su kuma littattafai ne wanda malam zai dau mas'ala guda ya tattaro hadisai a cikin ta yi bayani akan kama juzu na imam imam bukhari da ya juzu liqira'a khalf al imam sauran littattafai ajza ma fi ma hiya fil musnad wadda ba a same ta ba a cikin musnad imam ahmad kuma hadisai ne masu karhi wanda za a kawo hujja da su وقد زاد فيه ابنه عبد الله زيادات ليست من روايات أبيه دان شي عبد الله دان إمام أحمد بن حنبل عبد الله يا ددا أتكون wannan littafi wasu ruwayoyi wanda ba daga mahaifin shi bane suke wa tu'raf bi zawa'id abdullah kuma an ana sananta da zawa'id abdullah abinda imam abdullah rahimahullah ya dada wa zada fihi aidan abubakar al-qatti'i al-qatti'i alladhi rawahu an abdullah an abi haka abubakar qatti'i ya rawaito ya dada abin da ya rawaito daga abdullahi daga baban shi ziyadatun an ghairi abdullahi wa abi wasu daɗi wanda hallo ba daga abdullahi ba ba daga baban shi ba wa ya bulugu adadu a hadithin musnad bil mukarrar nahwa arba'ata alaf arba'ina alf ko arba'ina alf hadis na adadin hadisan da suke cikin musnad da imamu ahmad sun kai kwatamcin hadisi dubu arba'in ويذف المكرر وبحذف المكرر إذا أكا شاهي حديثاً دسك كونكوما أنسامو حديث دبو ثلاثة ثلاثين ألف حديث أراء العلماء في حديث المسند رأي معلمان حديث أتكين حديثاً مسند إمام أحمد للعلماء في أح- في أحاديث المسند thalathati ara thalathatu ara malamai game da cikin hadisan musnad suna da ra'ayoyi guda uku al'awwal ra'ayi na farko anna jami'a ma fihi min al ahadith hujja wasu malamai suka ce dukkan abin da yake cikin wannan hadisai wannan littattafai littahi na imam ahmad hadisan shi dukkan shi hujja ne dukkan su hujja ce الثاني نبي أن فيه الصحيح والضعيف والموضوع cikin wannan littafi a samu hadisai ingantattu a samu hadisai masu rauni bal a samu hadisai mawdu'ai wanda kidan ƙarya ne aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kad zakara ibn al-jawzi fil mawdu'at imam ibn al-jawzi rahimahullah ya ambata a cikin littafin shi al-mawdu'at hadisai na kiran ƙarya da ya tattara su a cikin littafin 29 hadithan minhu hadisi 29 daga musnad وزاد العراقي عليها تسعة عشر تسعة أحاديث إمام العراقي يدد حديثي قد ترى وجمعها في جزء نسيت تتراس التاهي قد كلمي الثالث رأي نأكو أن فيه الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن أو من الحسن حسن كنا أكوي hadisi cikin akwai hadisai ingantattu da mai raunin da yake gab da hadisi hasan kenan darajar shi bata kai ba ta hadisi hasan amma iya kusa da hadisi hasan walaysa fihi mawdu'un yace ku suka ce babu hadisi mawdu'u a cikin littafin imamu ahmad وقد ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي والحافظ ابن حجر والسيوطي wannan gaggagaggan malamai sun tahi a kan wannan magana ta uku shekul islam ibn taimiyya da imamu zahabi da hafiz bin hajar kuma dukkan hufaz ne da imamu suyuti shi ma hafiz ne wakala shekul islam shekul islam rahimahullah ya ce shartu ahmad bin musnad shartun imamu ahmad a cikin littafin shi musnad akwa min shartu abi daud fi sunani shine mafi karihi da sharaɗin imamu abu dawud a cikin littafin shi sunan waƙad rawa abu dawud an rijalin a arada anhum fil musnad abu dawud ya fitar da cikin littafin shi daga wasu mazaje wanda imamu ahmad ya kau da kai a daga cikin littafin shi waƙad sharata ahmad fil musnad imamu ahmad ya shar'anta a cikin littafin shi al-musnad allah yarwi anil ma'rufina bil kadhibi indahu cewa ba zai rawaito hadisi ba cikin wannan littafi daga wa'anda aka san su da ƙarya daga wajen shi wa in kana fi zalika ma huwa da'if duk da cewa in ka wa in kana fi zalika duk da in duk da kasancewa a cikin wannan ma huwa da'if abin da yake mai rauni ne ثم زاد عليه ابنه عبد الله وابو بكر القطيعي زيادات ضمنت اليه ضمت اليه duk da cewa hallau ga daɗin da ɗan shi ya yi abdullahi da abubakar na daɗi da suka yi wanda aka raba ya zuwa gare shi wa fi ha kathirun min al-ahadith al-mawdu'a a cikin wannan ziyada cikin akwai hadisai da yawa wanda suka zama to mawdu'a ce fa zanna man la ilma indahu sai wanda baya da ilimin wannan baya da ilimi anna zalika min ruwayati ahmad fi musnadi sai lissawa cewa wannan na daga cikin ruwayoyin imamu ahmad a cikin musnad shi kuma ziyadati ne daɗi ne na ɗan shi da wannan almajiri na ɗan shi wa bima zakarahu shekul islam rahimahullah ya tabayyanu annahu yumkin tawfiqu yumkin tawfiq baina baina al-ara baina al-ara al-thalatha malai ce daga da abun da shekul islam ya ambata yana yiwuwa a datar da wannan ra'ayuka guda uku faman kala inna fihi sahiha sa inna fihi sahih inna fihi as-sahih wa ad-da'if ya nuna la yunafi al-qawl bi anna jami'a ma fihi hujjah cewa wanda ya ce a cikin wannan littafi akwai hadisai ingantattu da masu rauni bayya kore maganar da anna bi anna jami'a ma fihi hujja bayya kore maganar cewa wanda suka ce dukkan abin da yake cikin wannan littafi hujja ne لأن الضعيف إذا صار حسنا لغيره يكون حجة domin hadisi حسن idan ya zamanto hadisi da'ifi in ya zamanto Hassan da wani shi to na kasancewa hujja domin hadisai Hassan ana kawo hujja da su ومن قال إن فيه الموضوع حمل على ما في زيادات عبد الله وأبي بكر القطي wanda ya ce kuma akwai hadisi maudu'u shi kuma an sai a ɗora game maganar shi a kan ziyadodi na ɗan shi abdullahi da abubakar kuma wannan in aka yi haka nan kenan magana ta zama ɗaya wancan da suka ce hujja babu dukkan shi cikin hujja ne an ɗauke shi hatta mai rauni an gangama sai suka yi hasan ligari kuma hujja ne su kuma wanda suka ce akwai maudu'i a cikin shi sai a dauka nan a cikin ba ruwaya ta Imam Ahmad da kanshi ba daga cikin ziyada cikin Abdullahi ne da Abubakar وقد صنف الحافظ بن حجر كتابا سماه القول المسدد القول المسدد في الذنب في الذب عن المسند إمام بن حجر الأسقلاني رحمه الله يا والله لتاهي يسن يامي تاكي القول المسدد فدا دا تتا fi zabbi a cikin wanke anil musnad wanke hadisi imam musnad ko littafin imam musnad littafin imam ahmad kai al musnad daga abin da aka tuhume shi da shi ذكر فيه الأحاديث التي حكم العراقي حكم العراقي عليها بالوضع ya ambaci a cikin wannan littafin hadisan da Imam al-Iraqi rahimahullah yayi hukunci akan su cewa hadisai ne mawdu'i mawdu'ai wa dafa ilaiha 15 hadithan kuma ya raba hadisi 15 akanta mimma zakarahu ibn al-Jawzi na da abun na daga abun da Imam ibn al-Jawzi rahimahullah ya ambata thumma ajaba anha hadithan hadithan sannan mai da murtani akan wannan hadisi bayan ɗaya bayan ɗaya وعقب السيوطي عليه بما فاته مما ذكره ابن الجوزي كما امام السيوطي هلو يا كاو مي تعقيبي يا كاو مي جارا يا كارا مشي na abin da ya kubcewa imam ibn jauzi bai ambace shi da abin da bai ambace shi ba wa hiya arba'atu ashara arba'ata ashara hadithan hadisi goma sha hudu ne fi juz'in sammahu shi kuma a cikin wani littafi wanda ya same take azailul mumahad zail mutum ne zai zo ya yi littahi kuma kai sai ka zo ka kawo kamar wutsiya sai ka yi littahi taliki dogon taliki ko kuma ka kamar cika makin wancan hadisi littahi هذا وقد تناول العلماء هذا المسند بالتصنيف عليه وما بين مختصر له وشارح ومفسر ومرتب ومن أحسنها الفتح الرباني لترتيب مسند إمام أحمد بن حنبل الشيباني كان وانا حديثي معلمي كان وانا للتاهي معلمي سني أيكي أكنش wanda zai wallaha wani littafi a kan shi da wanda zai takaita shi da wanda zai yi sharhin shi da wanda zai tafsirin shi tunda sharhi da tafsiri kuma kusan ma'anarsu guda ɗaya da wanda zai shirya shi ya tsara shi mafi kyawansu wannan littattafai su ne littafi alfathun rabbani litartihi musnad imam ahmad bin hanbal shebani alladhi allafahu ahmad bin abdurrahman albanna wanda imam ahmad bin abdurrahman banna ya wallaha shi ashahir bisa'ati wanda ya shahara da sa'ati ja'alahu sabata aqsamin awwaluha ismu tauhid sai sanya ta ya kalkasa wannan littafi bakwai kashi bakwai kaso na farko ya yi magana ne a kan tauhidu wa usuluddin aqida abin da ya shahi aqida wa akhiruha na ƙarshen ta qismul qiyamati wa ahwalil akhira a ɓangare na zancen tashin kiyama da halulluka na ranar lahira wa rattabahu alal abwab tartiban hasanan kuma ya jera wannan littafi akan babi babi jerawa mai kyau وأتمه بوضع شرح عليه سماه بلوغ الأماني في أسرار فتح الرباني kuma ya cika wannan littafi da sanya mai sharhi hallau ya yi wannan sharhi sharhin wannan littafi nashi ya sanya mai suna bulugul amani kai mutuka ga guri min asrari fatih rabbani daga sirrori na wancan littafi fatih rabbani da ya wallaha wa huwa ismun mutabiqun li musamma malai ce suna ne wanda ya dace da abin da aka sanya wa suna فإنه مفيد جدا من الناحيتين الحديثية والفقهية yace littafi ne mai amfani sosai na ɓangare guda biyu ɓangare na hadisi da ɓangare na fiko alhamdulillahi rabbil alami kuma dukkan godiya ta tabbata ga ubangijin talikai lokaci ya yi ko? ko da saura ahmad bin hanbal ترجمة إمام ابن حنبل رحمه الله قال هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي شنو إمام أبو عبد الله بابا عبد الله الكنية شتي أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن حنبل بن حنبل الشيباني دون قبيلة الشيبان المروزي ثم البغدادي an marwas dangane ga marwas sannan bagdad dangane ne bagdadi da dangane ne da bagdad wuli da sanata miatin wa arba'a wa sittin ko arba'a ba da sittin ba da mi'a an haihe shi hijira tana da shekara 164 fi maru a gari wanda ake cewa maru sun ma kumila ila bagdad wa huwa rati' sannan aka ɗauke shi ya zuwa Bagdad alhali iya jariri mai shan nono kenan uwa suka hijira suka tashi suka ta yi Bagdad daga wannan gari wakila wuli da fi Bagdad wasu malamai suka ce an aihe shi ne a Bagdad ba a Marwas ba Maru ba na sha'ayatiman wa tafa bil biladi wal afaq Imam Ahmad ya rayu iya marayi kuma mahaifiyar shi ta jajirce uwaye irin nada ba irin na yanzu wanda suna kulawa da al'amarin tarbiyya da ilimi ita ta tsaya game da kulawa da shi da neman ilimin shi ya yi yawace yawace a garuruwa saboda neman ilimi da shashanni na duniya da talabil hadisi dalilin neman hadisi fa sami'a min mashayikh al-asr fil hijaz ya saurari hadisi daga malaman zamanin wannan al-hijaz wal iraq da iraq wa sham wal yaman da sham da yaman wa an ya inayatan azimatan bis sunna wal fiqh ya kula kulawa mai girma da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ilimin fiqh hatta addahu ahlul hadisi imamahu asai da malaman hadisi suka lissafa shi cikin cewa malamin su ne shugaban su ne wa faqihihim cewa hallau malamin su ne na fiqh wa kad athna alaihi ulama'u fi asrihi wa ba'dahu malamai na zamanin shi sun yabe shi hakanan da malaman da suka zo bayan shi wa qala shafi'i imam shafi'i rahimahullah yace خرجت من العراق فما رأيت رجلا أفضل ولا أعلم ولا أروع أورع wala atka min ahmad bin hanbal ci na huta daga garin iraq ban gaba wani mutum wanda shine mafi falala mafi ilimi wanda ya yi kowa tsoron allah da tsantsani wanda ya yi kowa takwa kamar imamu ahmad haka wannan yabo ne wanda ya kai yabo kuma yabo ba daga karamin malami ba daga imamu iraqi wakala ishaq bin rahawai malaman hadisi suna rahawai malaman luga suna ce rahawiya amal hujjatun bain Allah wa bain abidi fi ardi ce Ahmad dan Hanbal hujja ne tsakanin Allah da bayan shi a doron kasar shi wakala ibn al-madini Muhammad ibn al-madini rahimahullah shi ma yace inna Allah ayyada hadha ad-dina bi Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu yawm ar-ridda wa bi Ahmad bin Hanbal rahimahullah yawm al-mihna ya ce allah maɗaukaki ya ƙarfafar da wannan addini da abubakar bin abubakar bin siddiq abdullahi bin abi kuhafa ko abdullahi bin usman wanda yarda allah ta ƙara tabbata gare shi domin galiban mutane ba su san suna abubakar ba ya yi shahara da wannan kunya ko sunan shi abdullahi baban shi sunan shi usman kuma ana mai alkunya da abu kuhafa ya ce yawon ridda ya rinjayar da wannan ya karhowar da wannan addini da abubakar radiyallahu anhu ranar da bayan mutu manzala sallallahu alaihi wasallam a wasu ɗaiɗaikun sahabbai kabilu wanda ba su yi imani bai yi kaka gida ba a cikin zukatan suka yi ridda kuma dalilan sababbai da yawa wasu sun ce bai dace manzala sallallahu alaihi wasallam a ce ya mutu ba dalilin haka suka yi ridda wasu kuma suka ce ai Allah ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau zakka khuz min amwalihim sadaqa bai ce ba wani ya karba su ba za su ba kowa zakkar su ba da haka Abubakar radiyallahu anhu ya ya jajirce akan cewa sai ya yake su akan wannan kuma haka aka yi Allah madaukaki kuma ya ba ya ba su cin nasara akan mutanen nan da yawa daga cikin suka komo musulunci wabi ahmad bin hanbal ya karfafar da wannan addini nashi da imamu ahmad bin hanbal yawmal mihna ranar da aka jarraba shi imamu ahmad ya shiga cikin bala'ai dewa zamanin shi musamman ma mas'ala ta khalqul qur'an cewa bai yarda ba a ce alqur'ani halitta ne kuma sauran malamai suka taya kan cewa mu'tazila suka ce halitta ne shi kuma ya aka yi ta jajirce sai da aka sa shi kasu aka hana ya karantar da mutane aka sa shi kasu kuma ya yi haƙuri duk da haka kuma bai duk da mabiyan shi bai ce a yi tawaye ba ya ba mutane haƙuri su yi haƙuri a yadda a yadda wakala zabi imamu zabi ya ce in tahat ilaihi imamatu fil fiqh ya zuwa gare shi ne shugabanci na fiqh ya kare wal hadisi da hadisi wal ikhlas da yi dan Allah wal wara da tsantsanin haram wa ajma'u ala annahu thiqatun hujjatun imamu wa dukkan malamai sun hada kai akan cewa sika ne wannan kuma na daga cikin mafi daraja ta adaltar da mutum a cikin hadisi a ce sika sai Allahumma an karrara ta an ce thiqatun thiqatun ko hujjatun hujja na'am hujjatun hujja ne imamun shugaba ne intaha nan maganin shi ta kare kala tuwufiya fi bagdad imamu ahmad rahimahullah ya rasu a garin bagdad shekarar hijira tana da 241 an saba'atin wa saba'ina aman iya da shekara 77 wakad khallafa li'ummati ilman kathiran ya bar wa al'umma ilimi mai yawa wa manhajan kawiyan da tafarki mai ƙarhi rahimahullah Allah ya rahamce shi wa jazahu anil muslimina khairan Allah ya sakauta mai alkhairi daga musulmi alhamdulillahi rabbil alamin abinda muka wadi dai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Yeah, but...